الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها وإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار اللهم أجرني وإياكم من الدلالة والنار bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau muna ranar juma'a watan ramadan 28 miladi a ihwal isa alaihi salatu hijira ta annabi sallallahu alaihi wasallam 1443 yau ya yi daidai da 29 watan hudu miladiya ta ihwal isa alaihi salatu wasalam 2022 an ce watan ramadan yana 28 idan ya zo ƙarshe muna ƙarshen wannan wata mai albarka yau kuma insha Allah shi ne darasi na ƙarshe in Allah ya cikin wannan wata jiya muna cikin wata sura suratu safat mun ɗauko bayani game da irin ababen da yake kasancewa a gobarar tashin kiyama idan allah ya sakamako an gwada ma kafurai mushrikai azzalimai yan wuta masabkinsu lokacin da za su zo su shiga sai allah ya tsaida su domin a musu wasu 'yan tambayoyi kuma a lokacin nan za su yi kafa junansu amsa rikici ya shiga tsakankanin manya da yara wanda suka bi da wanda aka hallaka za a yi kashayayya kowa yana zargin dan uwan shi muna cikin wannan bayani muka zo ƙarshe lokaci yayi yau za mu tashi faɗa Allah subhanahu wa ta'ala قالوا إنكم تأتوننا عن اليمين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالوا إنكم كنتم تاتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين الله سبحانه وتعالى yace a lokacin da suka zo suna masu jayayya shashensu suna maida ma shashensu magana ta hanyar zargi da tuhumar juna قالوا إنكم كنتم تعتوننا عن اليمين masu rauni mabiya za su ce ma manyansu wanda suka hallaka su ai ku ne kuka kasance a nan duniya kuna kange mu da bin gaskiya duk wata gaskiya idan mun gano za mu bi ku kuke mana bayani da ruwa-ruwa kadda mu wannan gaskiya mun kawo ayoyi da yawa a jiya wanda suke taimakawa wajen fassara wannan aya walau tara idu zalimuna mawqufuna inda rabbihim yarji'u ba'dhum ila ba'd min qawl lokacin da zaka ga azzalimai an tseda su a gaban ubangiji shashinsu yana maida ma shashi magana da ka gama mai ya ƙulu lalazi na su da ifunin lalazi na stakbaru laula an tumla kunna mu'mini waɗanda suke masu rauni za su ce ma uwayen gidajensu in ba don ku ba da mun zaman mu ma mu sai su kyale a a wa qala alladhina istakbaru lil ladhina istud'ifu su ma manyan sai su ce ma yara anahnu sadadnakum an al-huda ba'da iz ja'akum yanzu mu ne muka hana ku ba gaskiya bayan kun ga gaskiyar da ta zo ka bal antum qawmun bal kuntum mujrimin bal kuntum mujrimun da mun kuma mujrimai ne ba ku da niyyar bin gaskiya halayen da naku da namu duk kusan ɗayan dan shi sako zo tare da mutane sai su kuma su maida musu bagana wa qala allazina stud'ifu lil ladzina istakbaru bal makru al-layli wan nahar su ma wa'annan wa'anda suke masu rauni sai su ce ma masu ma- ma- masu girma uwayen gidajensu bari ma kircin nan ne da kuke man dare da rana iz ta'murunana kuna umurtamu an nakfura billahi wa naj'ala lahu andada makafirce mu Allah mu sanya mai kishiya mu yi shirka a cikin ibada kuna nuna mana wannan ababen da muke yi ba komai bane shine gaskiya idan wannan shine ababen da yasa kuka hallaka mu karshe dai Allah subhanahu wata'ala ya yanke hukunci a tsakaninsu wa asarrun nadama dukkansu za su yi nadama za su shiga cikin nadama hal tuji zauna illa yi makanu ya ba a sa kauta musu da komi sai abin da suka aikata ma'ana kukansu da zargin junansu da suke yi a gaban allah a wurin tashin kiyama ba zai hana ba allah maɗaukin sarki a zartarsu kuma wannan ba hujja ba ta tsakaninsu yan shi sa a nan allah subhanahu wa ta'ala yake cewa qalu bal lam takunu mu'mini sai su wannan masu girma manya-manyan mujirmai wanda suka hallaka wasu daga cikinsu sai su ce ma ƙananan bari daman ko ku kasance masu imani ba wa ma kana lana alaikum min sulfa ai lokacin da muka ce muku ku bi mu shin mun zo muku da wata hujja wadda ta hi waccal wadda ku zuwa ai kun san sare mukin ba akan gaskiya muke ba mu da wata hujja amma san ranku ne yasa kuka yi shine a yanda nake faɗi muku a yau akwai diyawa wanda a tahiyar da ake ta addini wallahi sun fahimta cewar malaman sunna tahiyar sunna ita ce tahiyar ta gaskiya kuma sun tabbatar da duk wani hujjoji da malaman nan suke ba su a hujja bane amma rashin rabo da kawai sai wannan bala'i ya tabbata a gare su har yau sun bari su komo su rike addini na gaskiya kaga cewa wa ma kana lana alaikum min sulfa ban mu da wata hujja ta mai ƙarhi wadda muka ba ku a dalilin da za ku bar gaskiya kun ga a wannan bayani yanda wannan mutumin ya hudu a ranar tashin kiyama to haka fa dukkan wani mutumin da yake zargin shaidan ya hallaka shi haka shaidan zai faɗi wannan kalma ta cewar ban zo muku ba da wata hujja ta kube tunda me matsalar ɗan adam a yau da ni da kai duk lokacin da muka yi laifi in an kama mu da laifi sai mu ci sharrin shaidan muna gaugawa mu tura shaidan gaba domin mu kawo hujja cewa shi ya samu wannan aiki to a ranar tashin kiyama duk wanda ya hallaka wannan kalma ba ta gyara shi ba shi shaidankin da kanshi zai zo ya bayani ya ce a'a ka ce ni na bi ka wata hujja na ni na hallaka ka wata hujja na gaya maka bi Allah subhanahu wata'ala bayan an ƙare hisabi an yi komai da komai yan aljanna sun je aljanna Allah sa muna ciki yan wuta sun je wuta sai Allah madaukakin sarki ya ba shaidan izini ya tashi ya yi diskur a tsakar wuta diskurkin da duk wani mummuni bai fata ya ji wani diskur bai ya an wani komi ga mai yin shi illa bakin ciki zai tashi tsakar wuta bayan dukkan mutanen shi suna tare da shi a cikin wuta ya tabbatar musu da abin da yake bukata ya same shi wa qala ash-shaytanu lamma qudiya al-amr lokacin da aka yi da komi da komi shaytan sai ya tashi da izinin ubangiji zai wannan magana lamma qudiyal amr ma'ana lokacin da aka yi da hisabi me zai ce inna allaha wa'adakum wa'ada al-haq ya ku inna al'umma ta wuta tabbat Allah ya muku alƙawari alƙawari na gaskiya wa wa'adtukum fa akhlaftukum ni ma na zo da nawa irin alƙawarin na saba ma alƙawarin Allah kuka yi wa wa'adtukum yanda Allah ya muku alƙawari ni ma haka na zo na muku alƙawari na rudi wa ma ya'iduhum shaytan illa gurura ba haka Allah ya ce ba eh babu wani alƙawari da yake mu sai dai rudi to haka ya tamburu ya tsinna muka ya bi muka bi shi shi ne ce fa wa wa'adtukum na muku alƙawulla kala kala na sanya muku gurace gurace kala kala kuna kamar hanyar za ta bille kamar za ku tsira a fa akhlaftukum na saba muku wancan alƙawari na gaskiya na Allah wa ma kana li alaikum min sultan duk bayan da zai ta yi shi duk Allah alƙawalin da yake mana ai da hujja yake mana zai nuna mana abin nan da na faɗi muku in ma baka yarda ba akwai da yawa makamancinka a baya tarihin su ya huce ga yanda ya kasance amma dukkan wannan alƙawalin na hujja da Allah yake bamu muka yi biris muka mai da shi shari sai alƙawalin da babu hujja a cikin shi da shaidan sai ce wa ma kana liya alaikum min sulfa shaidan da kanshi ya ce ban ni da wani iko a kanku ban zo muku da wata hujja ba wanda ya kamata ku riƙe ta a matsayin hujja ce ku ɗin kuɗi illa an da autukun fastashabtum kawai kururuwa na muku na hayaniya fastashabtum ne kowa ya zo amsa wanda ta kuma tabbat shaidan yana ma mutane kururuwa duk lokacin da kaga taro babu wani ambatan Allah a ciki illa ababe ne ake na shirme da tsinuwa ta a wurin shi in kaga al'umma ta taru to wannan kururuwa shi dan ce sabab yana da irin mutanen shi masu sa kururuwa kuma wannan shedannin akwai mutane akwai aljanu ina ma ne Allah yake cin bayan shedan yace illa an da autukum fastajabtum li kururuwa kawai nace ku zo ku sai ku amsa sai ce amma ku saurara yau komi ya ƙare ma ana bi musrihikum wa ma antum bi musrihi a yau wani guri ne muka zo da mu da da ni da ku ku kan ne kawai namu ku ba za ni ba zan iya huddo ku ba daga wannan bala'i kuma ku ma ba za ku iya huddo ni daga cikin wannan bala'i ba to don haka ku saurara zan muku kashe na ƙarshe daga yau kan ku ƙara cewa ni ne inni kafartu bima ashraktumuni min qabl duk wani abu da kuke cewa ni ne ni ne to ni daga yau da ni da ku babu ya ida wannan kowa ya yi kawai sai ya nuna ce ina mun koma ta ce nan wutar jahannama na sani in ka shigo kai ka sani in ba ka shigo ba kai ka sani wa in tasbiru fannaru maswan lahu wa in yasta'tibu fama hum min al muhtadin in kai hakurin ma ita ce wutar dai in ma kace baka yi hakurin ba dai babu wani abu raro kalba za ta fito an gane go kenan shine Allah subhanahu wataala yake nuna mana anan gurin su kansu manyan wa'inda aka musu biyayya sai su ce wa ma kala lana alaikum min sulfan ban mu da wata hujja lokacin da kuwa bi mu bal kuntum qauman fasiqin da mun ku mutane ne hallakakku waɗanda ba su da rabo sai Allah ya ce fa haqqa alaina فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون fa agwaynakum فأغويناكم إنا كنا غاوين sai Allah ya ce fa haqqa alaina qawlu rabbina sai su ce musu maganar ubangiji da ta tabbata ko maganar ubangiji ce ta tabbata a kanmu hallakan nan da muke gudu yau Allah subhanahu wata'ala ya kare da mu mun hallaka ku inna la za'iqu yanzu babu wani abin da ya rage mana tabbat za mu ɗanɗana azaba kun gani magana can da Allah ya ce bal humul yawma eh, mustaslimun sun mai kauya yana sun tabbatar a yau babu wani abu wanda ya tabbata a kansu sai dai azaba saboda hukuncin ubangiji ya ida a kansu ba aga waina ku ya ce eh haka ne mu mu ne muka muku dalilin bata mu ne muka muku dalilin bata muka hanya muka muka kange ku da dukkan wata hanya wanda za ta kai ku ga ubangijinku da samun yardar ubangijinku da samun rahama ta ubangijinku dukkan wata fahimta ta sunna mu ne muka zo muka kawo ƙemu muka kawo matsaloli muka sa muka hallaka ku kuma haƙiƙan kun hallaka sai dai mu mukin da kuka bi inna kunna gawi da mun mu mahallaka ku shi kun ga anan magana ta lalace dukkan wanda ka zo kana buƙatar in ka gaba da shi a kiyama shi ne zai ma dalilin tsira yana zo ma da irin wannan bayani to ina za ka maka ina ina za ka shiga eh akwai wani wanda shi wa a yau shira yake in yi kiyama ko wani shehu wanda zai gudu shi mishi gaba ne su fara to da aka zo gaba ɗaya ana wannan tsarin kan yi shehu yana irin wannan tsarin yana cewa ba yanda na iya ni ba to kai ya zaka yi ai kaga babbar matsala ta wata ne an ana kiran hallaka dubu aran nan kai da ta zo maka to Allah subhanahu wata'ala ya ce fa aga wainakum muka hallaka ku muka tsare hanyoyi wanda ya kamata a ce kun shiryu dalilin su dukka muka kawo muku shubuhohi kala kala kuma yana lamarin yake mukin ma hallaka ku ne sai Allah subhanahu wata'ala ya ce fa innahum فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fa innahum yawma idhin fil azabi mushtariku a wannan rana babu wani wanda zai ceci wani kowa a cikin azaba zai samu za su yi musharaka cikin azaba tunda kafircin nan nasu kowa ya ma Allah iyayen da ya ga dama na kafirci to Allah subhanahu wa ta'ala kowa zai bashi daidai rabon shi na kafirci saboda adalci na ubangiji in an shiga wutar ma ba matsayi guda ake ba wasu sun yi wasu a cikin wuta ita dai ba sun shiga ta ne sam amma a cikin tammawa gidan wani in ka gashi tausaya mai zafi saboda yadda yake da kaurin kai da girman kai da yawan kafirci da yadda yake da zalunci mai yawa cikin al'umma to Allah subhanahu wata'ala ya ce fa innahum yawma idhi su a wannan rana fil azabi suna cikin azaba mushtarikuna za su yi daidai ma'ana za a sa su cikin musharaka ta azaba wannan ababen da suke na rikici da baganganu na zargin juna ba zai amfanar da komai ba ta su sai Allah ya ce inna kazalika إنا كذلك نفعل بالمجرمين Allah ya ce haka ne muke sakautawa muke aikatawa daga duk wani mugun mutum duk wani mutum mu ya saurara ya ji wallahi abin da zai gyara shi ya yi haƙuri ya tube koma zuwa ga Allah ya zama mutumin kirki amma Allah ya yi alƙawari ya ce haka muke sakautawa wannan bayani na wuta ga duk wani wanda yake mushrimi haka muke bashi makoma ya kasance cikin nadama cikin azaba a gurin tashin kiyama sai Allah ce إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون sai Allah subhanahu wa ta'ala yake nuna mana dalilin da suka shiga cikin wannan tashin hankali na azaba ma'ana daman mun shi mun san abin da ya sa su kuma Allah yana ƙara maimaita mana da menene ya kai su wannan matsayi na wahala yace innahum kanu idza qila lahum la ilaha illa Allah yastakbirun su sun kasance a nan duniya idan aka ce musu la ilaha illa Allah a kaɗe ta Allah cikin bauta su ce la ilaha illallah muhammadun rasulullah su kaɗe ta Allah cikin tauhidi su bi sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallama yastakbiruna suna girman kai in an ce girman kai abinda ake nufin girman kai abinda annabi sallallahu alaihi wasallama ya fassara girman kai batrul haqqi wa gamtun nas duk wannan mai wannan siffa to tabbat yana da girman kai ga gaskiya kiri-kiri kana ganin ta haƙiya haƙifinta ko ku a ga gaskiyar ka ganta amma a dalilin waɗanda suke waɗanta ka rena su kana ganin ba kowa bane su kawai sai kai kememe ka ce mene ka ce baka yarda ba to kaga yau dukkan wanda suke gwagwarmaya da addini ai wannan abin guda biyu su ne suke fama da su nan farko girman kai ga gaskiya suna gani su kita wannan shi ne girman kai annabi sallallahu alaihi wasallam faqrul haq saboda mi wata manuwarsu wani manuwarsa ya yi shekara da shekaru yana tsora mutane akan wata hanya wanda ba ba mai kyau ba ce yanzu bayani ya zo ya tabbatar da wannan hanyar nan tabbat ba mai kyan ba ce amma ya komo ya ce ma al'umma abin da muke a kan shi ba gaskiya ba ne ba wannan shi ne gaskiya to wannan girman kan ba zai bar shi ba saboda ni kin gaskiyar ba wani ku a shi daman yana cikin wani tsari ne na ci da gomin al'umma malamin tsubbi ne ko malamin waye suke cewa ko malamai ne na al'umma wanda kawai ta- da yawunin al'umma suke rayuwa suna da malamai ba iri ba su da suna da karatu mai yawa amma yau malamansu ai afwan ɗalibansu sai suka gano wata gaskiya daga cikin gaskiya ta addini sai suka ce wannan ababen da ake wa gaba ɗaya bai cikin tsarin addini to su kuma me matsalar su sun gina rayuwarsu akan wata al'umma sai da tsibbin nan za a ci abinci to yanzu kaga dole ɗayan biyu ne ko ka bar karihin shagunanka ka bi gaskiya an gane ko ko ka buɗe shaguna ka ɓace to wannan shine abin da ake ce mai girman kai shine Allah subhanahu wata'ala ya ce innahum lalle su wanda suka samu kansu cikin wannan matsayi na azaba da halakar da dama kiyama sun kasance idza qila lahum idan aka ce musu a nan duniya la ilaha illallah a kaɗaita Allah cikin bauta abu sunna ta manzo sallallahu alaihi wa sallama a bar bid'a wannan kaza bid'a ne a yi ƙoƙarin tabbatar da addini ga Allah shi kaɗai a yi kaza sai su nuna cewar bisin bu ba ba don komi ba Allah ce yastakbiruna dan girman kai wa qalu
ويقولون إنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون
kuma a cikin maganganun nan nasu wanda ya sa suka hallaka ko wanda ya hallaka su suna cewa wa yaquluna a inna la tariku alihatina li sha'irin majnun yanzu haka za mu bar uwayen gidanmu abun bautanmu allolinmu gumakanmu li sha'irin majnun dalilin wani mawaki mahaukaci suna nihin annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya musu bayani ya nuna musu waɗannan alloli da suka riƙa koma bayan Allah la ta durru wala tanfa ba ta iya cutar da su ko ba ta amfanin su komai amma a lokacin da suka ga annabi ya zo musu da hujja da gaskiya yana so a ɗayanta Allah shi kaɗai sai suka ce a'a wa yaquluna suka ce a inna la tariku alihatina yanzu kawai sai mu bar sallata su'uzza duk wani abun bautan mu ni sha'irin dalilin wannan mawaki suna nihin annabi majnun mahaukaci subhanallah wannan kalmar ta yi tsanani a faɗi ma mutum kamar annabi sallallahu alaihi wasallam a ce me mahaukaci a ce me mawaki sai Allah ya ce me bal بل جاء بالحق وصدق المرسلين to alhamdulillah wannan ya isa alfahari ga manzo ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a ce ga wasu mutane suna gwagwarmaya suna waɗi mai maganganu suna zawwa suna mushi ababe na cin mutunci suna zage shi ya ishe shi alfahari Allah da kanshi ya ɗauki yaunin kare shi ya ce bal sha abin haq bal wannan kalmar na mahaukaci na mawaƙi ƙarya kuke bal sha abin haq abin da annabi ya zo da shi na alƙur'ani abin da annabi ya zo da shi na addini gaskiyan daga Allah yake na kun ga su mummune na ƙwarai duk inda suke in suna wagwara maya da wasu to Allah maɗaukakin sarki yake ɗaukan yaunin kare su don haka duk wanda yake fama ya yi yaƙi da gaskiya to kai a matsayin ka na mai gaskiya ka rabu da shi wannan yaƙi ne ya ɗauko wanda bai iya kaiwa gaci kamar yana yi da ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala shi kuma Allah alƙawari ne zai ba mummuni mai gaskiya kariya ta inda inda yake inna da na inna da nan surun rusulana wallazina amanu fil hayatid dunya wa fil wa yawma taqumul ashhad Allah ya alƙawari yace mu ne za mu ba annabawanmu kariya za mu taimaka musu a nan duniya da lahira da duk wanda zai yi ƙoƙarin gwagwarmaya da gaskiya to wallahi kai mai gaskiyar wannan ka rabu da shi ƙarshen shi kumya ƙarshen munafiki kumya haka hausawa suka ce shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya ce bal bari wannan maganganun da suke faɗi ba haka bane cewar annabi mawaƙi ne annabi sha'iri ne annabi mahaukaci ne wannan ba haka bane Allah gurare da yawa ya kare wannan kalmar wa ma huwa biqauli sha'ir qalilan ma tazakkarun wala biqauli kahin qalilan ma tashkurun kenan wannan Allah subhanahu wata'ala ya riga ya kore wannan kalmomi da mutane suke faɗi cewar annabi sallallahu alaihi wasallama mawaki ne annabi sallallahu alaihi wasallama mahaukaci ne wannan magana tasu ba haka bane an gane ko sai Allah ya ce hakika ya zo da gaskiya abin da ya zo da shi na alkur'ani abin da ya zo da shi na wahayi duk wannan addini da muke bayani wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi tabbat gaskiya ne da shi ne ya zo kuma gaskiya ce daga Allah subhanahu wa ta'ala sannan wa saddaqal mursalin kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya gaskanta waɗanda suke manzanni ma'ana kamun zawwar shi annabawa sun ba da labari a littattafansu cewar yana zawwa kuma wannan zawwar da zai yi ko labarin da suka bada ta wannan zawwar tashi sai da suka faɗi na'at ma'ana siffofi kala-kala na shi ashe wannan zawwar da ya yi ya tabbata wannan siffofin nashi ya tabbata a gare shi to waɗannan annabawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaskata su an gane ko sannan annabi sallallahu alaihi wasallama ya gaskanta annabawan da suka huce na yanda suka yi gwagwarmaya da al'ummomin da suka huce cewar Allah shi kaɗai ne shi ma haka ya gaskanta su a fuskar Allah shi kaɗai ne ina shine Allah subhanahu wataala yake cewa innakum ladha'iqul azabil alim إنكم لذائق العذاب الأليم wa ma tujzauna وما تجزون إلا ما كنتم تعملون
a dalilin saba ma da kuke nan manzo sallallahu alaihi wasallam da yanda kuke izgini zuwa gare shi da yanda ba kwa so ku tsayar da Allah a cikin bauta da yanda kuke ƙoƙarin ƙirƙiro bid'o'i kala-kala a cikin addini Allah subhanahu wata'ala ce innakum lazaiqul azabil alim tabbat a dalilin laifukanku sai kun ɗanɗani azaba mai radadi wa ma zauna illa ma kanu illa kuntum ma kuntum ta'malun kuma ba ma sakauta muku da komi wai abin da kaga ana ma ba wai zalunci bane ake ma baka cancanta ba a'a abin da kaga ana ma ba aikin wani bane aka ɗauko file ma'ana aka ɗauko dosekin wani aka ajiye aka ce da shi za ma hisabi ba haka bane a wajen Allah duk abin da ka gani ana ma sakayya da shi sakamakon aikin da kai ka aikata ne ake yi in alkhairi kaga alkhairi in sharri kaga sharri sai Allah madaukin sarki kenan yana nuna mana duk wani mutum wa a lahira in an shi halaka ke babu wanda zai tsira sai mutumin da ya komo ya bi Allah subhanahu wataala ya kiyaye dokoki na Allah ya tsayanta shi cikin bauta dan shi yasa Allah ya ce illa إلا ibadallah عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون
Allah ya ce illa ibadallahi al-mukhlasin wanda ba za su ɗanɗani azaba ba a gubaran tashin kiyama sai wa bayan Allah waɗanda suke tsarkake bautar Allah da ikhlas masu ma Allah bauta da ikhlas kenan wannan kalmar da za a yi ta cewar duk mutumin da bai bi Allah ba ya hallaka to da bawan Allah mai yi dan Allah wanda yake ƙoƙarin tabbatar da tauhidi na ubangiji subhanahu wataala wanda yake tabbatar da kokarin tabbatar da sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam a duk inda yake to wannan shi zai kubuta daga cikin wannan azaba kamar yadda Allah subhanahu wataala yake nuna mana duk inda mutum yake tababbe ne wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr ma'ana duk in kaga mutum asalin shi hallaka ce babu wani mutum wanda in ka gan shi ba hallakakke ba ne ba sai wanda ya cika waɗannan ƙa'idodi guda hudu imani da aiki na gari ƙoƙarin yaɗa alkhairi haƙuri a kan addini wannan su ne ababe guda hudu wanda ya kamata musulmi ta sha kan shi imani da aiki na gari shi ne Allah ce ilal ladina amanu wa amilus salihat kuma malam abdul wahab sheikh Allah ƙara mishi yarda da imani Allah sanya cikin mizaninsa ayyukan da na gwagwarmaya ya riga ya bayyana mana waɗannan ababe guda hudu na mas'aloli wanda duk mutumin da bai rike su ba ya halaka shine imani da aiki na gari a gane abu ne guda biyu wanda in suka rabu sun lalace dole sai sun haɗu su biyu tukun suke amfanin mutum da imani da aiki na gari me za ka gane wannan duk wani wanda yake taimako ya kawo taimako ya raba muku shinkawa ya raba muku duk abin da za ku ji daɗi na taimako ya ji tausayin zuciya ko ya ji tausayin rai idan a matsayin shi na kawuri ne ba a ba shi daɗin koyi kun gane wannan saboda babu imani wannan turawa da suke ta turo muku abinci kuna ci kuna kaza kaza Allah ne tilasa su fassara ladan komai a wajen Allah in ya yi ƙoƙari in sun samu mai suna nasara ubangiji Allah a nan duniyar su ya kaɗan taimaka musu da wani ababe wanda shine sakamakon su amma a lahira ba su da komi wa qadimna ila ma amilu min amalin fa ja'alnahu haba'an mansura duk aikin da za su yi Allah sai ya mai shi kura abin yin cekewa bisa samun komi dan dalilin babu imani kun gane ko kuma imanin shi kadai hallo bai ya tabbatuwa ya zamanto ka tsira sai ka biyo shi da aiki tunda Allah ce ilal zina amanu wa amilu salihat yanzu a yau akwai wasu wanda suke son musulunci suna so su shiga musulunci sai su ce sai yin yarda da musulunci amma su a sa musu suna mai musulman amma no practice su musulmai ne amma ba su aikata aikin musulunci to wannan da shi da fir'auna da daya babu wani bambanci tsakanin shi da fir'auna ka ce ni mai musulman ne amma no practice musulmi musulmi ne amma ban na aikata aikin musulunci haka ake sunan su suna nan sanannu ne a cikin turai har a cikin afirka ba ana samun wa'annan mu musulmai ne amma ba mu aikata musulunci to wannan sun huto ne sun fahimci addinin kun gane ko har suka kai suka tsara shi akan haka ba su yi muna wuce ba suka ce eh su sun yarda addinin musulunci gaskiya ne amma me amma ba ma bin shi ba mun yi sallah ba mun yi azumi ba amma mu mun yarda wannan addini shi ne gaskiya to wa'annan kafirai ne an gane ko tunda babu aiki to su da nace muku ku simi na wuce ba ai in ka leka a cikin tayyin mu na nan ma akwai diyawa wanda su ma haka ne ake da su zaka same su musulmai ne iyan musulmai ne kuma sun yarda musulunci shine addini amma ba su yi yanzu za gani ana gwagwar maya a ce wani yaƙi ne ake kamar abin da ya tawaka na cikin Najeriya irin wannan da aka yi ta yaƙi tsakanin 'yan kudu kawaran na kudu da musulmai za ga mutum ɗan shaye-shaye shi dan arewa ne yana yana yana yana tinkawo shi musulmi ne amma shi shi kai shi in ka bincika shi a musulunci bai san komai ba tunda an ce akwai wanda aka kamo da sunan shi arne ne shi kuma arne aka katari ma ko ta saurare yau da gobe ya fahimci wasu ababe na addini za a mai hukunci ya ce ni ma musulmi ne eh da za su kama su kashe shi ya ce ni ma musulmi ne eh shi ma musulmi za su kashe shi to wanda yan shaye-shayen guda biyu wanda suka zo su a matsayin su wanda za su mishi hukumci su kashe shi sai aka tambaye shi aka ce to ka hudi me ka sani a musulunci ya ce ya san rukunin musulunci aka ce zana sai ya ce akwai sallah akwai azumi akwai zakka yawan ɗayan ce haka ne hudi shi da zai hukuncin bai sani ba sai yake tambaye shi haka ne ya hukunci a gani shi ya arnan da za a kashe ya mai kokari ya yi ya ya zana go shi kuma wanda zai hukuncin shi ɗayan bai masanya ne sai ka tambaye dan wannan shi haka ne ku ya hukunci kenan kaga a tsarin akwai anan ma mu kanmu muna da wasu mutane wanda sun yi da musulunci amma amma a aikace ba sa yin shi za ga mutum ya zo shi gashi nan musulmi ne amma aikin shi da shi da da zai gani gashi nan Allah ne kiyaye to wannan bai ya zama musulmi dole musulunci sai an hada shi da imani kuma da aiki sannan kuma akwai ababen da suke biyo bayan wa'innan shine ba a ce ba a matsayinka da musulmi dan kana musulunci kayar musulunci kuma kana aikin musulunci ka yi kurwa sai lebura kawai ba ruwanka da addinin Allah ya sha kar ya sha wannan lamari ne wanda ba naka bane dole ana buƙatar ka sai ka fito an yi warmaya shirin nan a kyale daga nan ne wasu ababe na munafuci ke shiga shi ko munafuki daman ya yarda da musulunci a bakin shi sannan ya yarda da musulunci a aikace yana yi amma a zuciyarsa bai yarda shi ba munafuci to wannan abin ake magudu don shi za ake so ka fito a aikace aikai da kai sai na uku na hudu na ƙarshe wanda zai tabbatar da kai bisa kan addini kadda ka yarda don ka zo wani matsa- wata gaba an gane ko wanda ana buƙatar haƙuri da juriya an gane kai ka ce kawai ka yi zuciya ka ce to ni na fasa tun da aka mini haka to ni wanda ya taku na fasa to akwai maga- akwai maga- magana ce dole sai an yi haƙuri musulunci yana buƙatar haƙuri duk wanda ka gani ya ce ni ni wannan tayyar ta kuna hasa ko in koma kaza ni na yi kaza ko na yi saranda to da da ka hasa yanzu me za ka yi shi ne abin tambayar da za ka yi kuma can da kake yi wa kake wa Eh? shi wanda ya- wanda kake makin ne ya ya ce ya tsaye da baka ladan aikin yanzu ka ce ka hasa kuɗi sai na gani in haƙuri dalilin wasu ababe da suke zo ma na jarabawa ka bar addini to shi kan shi hallo wuta ne daga cikin addini saboda me matsalar idan ba a yi haƙuri kin ba to sai ya kai ka matsal- ma- matsayin da za ka kai ba Allah kake mana wannan abu daga ya gitto ko wani abu na kuɗi yanzu misali ana zamane sallan nan alhamdulillah sahu guda sahu sahu mu daidaita kaza da kaza a daidaita daga an kawo wani abu na- na shinkafa ko na rabo daga an ba wasu wasu ba ba ba sai ga wani zaka dole yawan sallan masallacin nawa zama ka gani akwai matsala kenan eh dan an cutar da kai sai ka ce kawo sallan da ba kake ba da aniyar ka da ba ka samu shinkafa da kake yi eh da mun kana yi ne dan Allah wannan abin zawwa ne in Allah sa rabon ka samu ka samu in baka samu hallo da ina nan ta ni sakamakon nawa a cikin lahira nake nake neman shi an gane ko diyawa sun bar addini dalilin wasu sun bata musu rai diyawa sun bar addini sun bar gwagwarmaya tare da al'umma dalilin wasu bukatunsu da suke gani ba su biya ba to rishin haƙuri cikin al'umma yana da matsala don shi yasa Allah subhanahu wataala sai ya ware waɗannan mutane guda hudu yace su ne wanda ba su yi hasara ba bayan ya ce innal insana lafi khusr tabbat dukkan mutum yana cikin hasara sai Allah ya ce innal ladina amanu wa amilus salihat sai wanda suka yi imani suka aikata aiki na gari wa tawasaw bil haqqi suka yi gwagwarmaya wajen sai an tabbatar da gaskiya wa tawasaw bis sabr kuma suka yi haƙuri suka yi haƙuri cikin ababen da suke na son a yi gaskiya dole sai an yi haƙuri shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya ce illa ibadallahi mukhlasin ya ce ula'ika lahum rizqun ma'lum idan an yi haƙuri an zama bayi na gari an yi aiki an yi imani an yi aiki an yi haƙuri an zama baya na gari Allah ya ce ula'ika kaga masu wannan siffa kaga waɗannan mutane waɗanda suka haɗu da wannan siffa lahum rizqun ma'lum tabbat suna da arziki wanda yake ma'lum sananne arzikin da kowa ya ji labari a alqur'ani Allah subhanahu wata'ala ya faɗe shi shi ne za a musu arziki za a sanya su wani guri wanda za su kanta masu gida ne in baka san wannan arzikin ba sai Allah ya ce ulaika lahum rizqun ma'lum fawakihuhum فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين
Allah ya ce fawaki za su shiga cikin aljanna za a ba su kayan itace na marmari wannan kayan itace ko a yau a wannan duniya tamu idan arziki ya arziki to babu abin da ake nema a yi kaci a shiki dan a gina shiki kamar 'ya'yan itace to su a gidan aljanna su ne Allah subhanahu wa ta'ala zai az- zai arzita 'yan aljanna da kayan itace na marmari kala-kala a cikin aljanna wanda 'ya'yan itacen wannan da za ku ci babu wata irin kala wadda ka santa a duniya anan face sai ka samu ili- irin ta limkin balimkin aljanna so da yawa idan ka gani a cikin aljanna duk wata itace da za ka gani a gidan aljanna wanda ka san shashin a anan duniya kawai kamaci amma lamarin da na da na- da na aljanna ba ɗaya yake ba sai Allah ya ce fawaki ku shi dai a gidan aljanna akwai itacen kayan marmari kayan jin daɗi da morewa na 'ya'yan itace fahim mukramun kuma ana girmama su su abin girmamawa ne a gidan aljanna ni Allah yake nihi mukramun ka san dan adam idan yayi kuɗi arziki yayi arziki daɗi yayi daɗi yana so ya samu wanda suke mishi hidima to a aljanna akwai al'umma ta musamman taka ce fitta da wani aiki Allah ya halicce su a gidan aljanna kawai don su yi ka maka hidima ne kawai su ɗauko abu kaza su ajiye ma su kai ma abu kaza su ɗora ma su ma kaza kuma in ka gansu yara ne ƙanana masu walƙiya da tsufa alaihim gilmanun lahum ka annahum lu'lu'un maknun kai ka ce suna walƙiya kai ka ce wani lu'lu'u ne aka aje ma a gidan aljanna kawai hidima suke maka yan uwa in ana lissahin aljanna a lokacin mulanen duniya da yawa suna kai lamarin nesa suna gani kamar aljannan nan a nesa a aljanna kusa take kaga wani ai yanzu ne ma wannan bayanin ko to in kana cikin masu imani wanda za su shiga wannan aljanna takan yi yanzu bayan magana ba za ka shiga wannan aljanna wannan abin da nake baka labari takan yi a yanzu ne bayan magariba ko kawon magariba za ka shiga wannan aljanna shi mummuni yana mutuwa babu abin da za a kai shi inda zai more illa gidan aljanna ba ni sabaci haka ita ma wannan wutar da ake ba- laba- labarinta kana gani abin kamar wani nesa ne sai an yi wani guri nesa a kana mutuwa sai ka shiga cikin wannan wuta tunda annabi ya riga ya mun bayani duk wanda ya mutu kamun a tada hisabi in mutumin kirki ne sai an turo mai rayuwa ta gidan aljanna kama ta shi kiyama in mutumin banza ne sai an turo mishi rayuwa ta wuta ya ɗanɗane ta kama ta shi kiyama kenan don haka ba a nesa take ba kalka sa a kanka kamar wani abu ne wanda ya yi gidanka nisa a takan yi a yanzu cikin wannan masallacin kana iya faduwa a yanzu kuma kawai mu ne muke ganin ka a cikin masallaci tuni ranka da jin daɗin ka tuni kana cikin gidan aljanna an gane ko dan Allah subhanahu wataala yake cewa fawake akwai ƴaƴan itace na marmari a gidan aljanna wa hum mukramun sannan su ƴan gidan aljanna ana morewa kuma abin girmamawa ne ma'ana suna da masu musu hidima kala-kala waɗanda suke girmama su an gane ko kuma ana musu wannan hidimar ana girmama su a ina ne sai Allah ya ce fi jannatin na'i a cikin aljanna ta ni'ima in an ce aljanna ni'ima ma'ana duk abin da kake so a cikin aljanna akwai duk irin kala-kala na rayuwa a cikin aljanna akwai don shi sa kiraye ta aljannatin na'im jan- aljanna ta ni'ima kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa a cikin ta fi ma la ainur ra'at akwai abin da ido bai taba gani ba wala wala uzunun sami'at kuma kunne bai taba shi ba wala fatara ala qalbi bashar kuma zuciyar dan adam ko tunanin dan adam bai taba saka ba wani abu na gidan aljanna kai ta irin tunaninka ka ida ka kare amma bai yiwa ka hango abin da yake gidan aljanna ayi da ka gani dan adam yana rayuwa ka ga wani yayi wani gini ko wani yana cikin wata rayuwa kai ka ce wani tuttuna ne dan adam yake tsaye me ya kamata a yi dan a shi daɗi me ya kamata a yi dan in an yi kaza a yi in gida ne a ɗauko wata filan tsari mai kyau wata duk wanda ya shigo zai ce kaza tunani na kai to duk irin tunanin da za ku yi don ku yi wani abu na morewa ba za ku taɓa hango ba abin da yake gidan aljanna kawai wani gida ne Allah ya tattali ga masu imani muna da fatan Allah subhanahu wata'ala ya sa muna cikin wanda za mu gadi wannan aljanna mu je mu shige ta muga abin da yake ciki amma mu mun tabbata gidan da morewa ya Allah subhanahu wata'ala yake cewa fi jannatin na'im ala sururin mutaqabilin yan aljanna za a dora su bisa kan gado mutaqabilin suna wuskantar juna idan kuna gidan aljanna da ku da al'ummarka wanda ko shiga ko matanka an gane ko ko yan uwanka ko duk waɗanda ne kuke hira da su a gidan aljanna dan aljanna ba sa ba junan su keya ma'ana wani yana kallon kewar aljanna ba haka kawai zama ne kuke na girmamawa kowa na kallon ɗan uwan shi shi na lati ala surri suna bisa kan wani gado na alhurma mutaqabilina suna huskantar juna kowa yana kallon kowa ثلاثين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عما ينزفون Allah subhanahu wata'ala ya ce ana cikin wannan hirar wane kawo labari a ce kaza a ce kaza ana ana morewa sai Allah ya ce kuma ga wani abu na jin daɗi a gidan aljanna yace yuqafu alaihim bi ka'sin min ma'in ga wasu yara nan na musamman haka Allah ya halicce su a gidan aljanna ba na duniya ba kan wasu halitta ce ta aljanna Allah subhanahu wataala ya halicce su kuma yi su yara kanana masu ƙananan shekaru kuma yi musu siffa ta lu'ulu'u ma'ana kayan ado kayan walƙiya haka za su yi kai zagaye a gidan aljanna da ku da masu yi muku hira suna ba ku giya kuna shi aljanna akwai giya za su yi kashen wannan giya bi ka'asin min ma'in za a yi ka yawo da me yake da suna kwaf ko finjali ko makami wanda a cikinsa an sa giya a ciki wannan giya ta gidan aljanna daban take Allah subhanahu wa ta'ala ya ce bai za a lazzatin lishani ita giya aljanna fara ce kal saban ta duniya fara ce kamar ka ce nono ko ka ce ruwa fara ce kal sabanin ta duniya yadda daɗin ta yake in ka ɗanɗana kuma haka kake ganin ta a idan gani ma daga ka gani kamun ka shaka san abin ya gani haka giya aljanna dan adam yana buƙatar morewa musamman da irin wannan nau'i na giya kun san ko a zamanin da musulunci bai haramta giya ba har zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam musulunci bai haramta giya ba daga baya ne da aka ga irin ababen da take sa al'umma ta hana su sallah ta yadda take sanya sabo da sauransu daga marhala marhala ubangiji Allah ya sanya mummune ta zamanto haramun a gare su Allah ya haramta giya ya haramta saida ta hal ya tsine ma mai shanta da mai saida ta da wanda yake ɗauko ta kwanta da wanda ma yake cin kuɗin ta an gane ko saboda yadda take ummul khabai an gane ko to yanzu sai Allah subhanahu wataala yake nuna ma wannan giyar ka yi hakuri akwai ta musamman ta morewa a gidan aljanna kuma wai giya wanda za a baka a gidan aljanna ba wata giya bace ba wanda za a ce a yau giya ta yanke ita ba ta yanke giyar gidan aljanna ba ta yi kyau kuma wara ce kal sabanin ta duniya ita giyar duniya wari take banda tana wari kallanta ma manzarkinta bai ya birge mai shanta sannan kuma in ka sha ta hallo balaki tana sa ciwon ciki tana sa ciwon kai an gane ko kuma ta sa maye ta sa hausa an gane ko sabanin giya ta mi ta lahira ita wannan ababen gaba ɗaya ba ta da shi misali ce akwai yara na musamman suna kewaye suna zagaye da kwaf-kwaf wanda a cikin wannan kwafkin shayar da su ne suke giya ta aljanna bai za fara ce kal Allah ce mine bai za a lazzatin bisharibin fara ce kuma gata da daɗi ga wanda yake shanta Allah subhanahu wa ta'ala yana nuna mana lalle a gidan aljanna akwai teku anhar kala-kala daga ciki ya ce akwai teku na giya kamar yadda za ka samu teku na ruwa an gane ko fiha anharun min ma'in gairi asi akwai ruwa wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'amu akwai nono madara te tafki ne guda ba wai zan can ce wai a zo ai kukkulla muku a leda ba an gane ko ai kukkulla ta leda ba haka bane aljanna babu zancen kulli ha ya gani wai mai sirkin wancan ya hau ana rubuta sankan millimeter ba haka bane a aljanna kawai korama ce kuma wannan koramar an yi instalanta duk inda ka bi inda gidanka ne na aljanna har a cikin ɗakin ka an kama wannan koramar haka za ka kwalwa kawai ka sha abin da kake so kuma wani abin mamaki in kana son koraman nan ta giya haka ne ga nan a cikin ɗaki in madara kake so ga nan a madara in ruwa kake so wani ga nan kai in zumuwa kake so annabi ya ce akwai korama ta zumuwa wa an harun min asalin musaffa kuma ta tattal zumuwa ba ba haɗi ba ashe ɗan uwa wannan labari da ake ba mu na aljanna wallahi dan mu yi kwaɗan shigar ta ne kuma dan mu yi zabura cikin aiki duk wani abu da kake yi in kana gani ba ne sanya ka nemi yarda Allah bane ka rabu da shi wahala ce mai karewa ce ko yaya ne aka yi abin da za ka samu sakamakon aljanna in ka ɗanɗana shi za ka mance duk wata wahala da ka sha baya an gane ko ka yi haƙuri bisa kan Allah sama da ka yi ƙoƙarin samun wani abu na hallaka wanda zai hallaka ka an gane ko Allah ce bai ba fara ce kal lazzatul lisharibi gwanin daɗi wajen shanta la fiha gaulun wala hum anha yunsafu a cikinta la fiha gaulun batta da wani matsala ɗaci ko wani abu wanda in ka sha za ta rikita ma ciki an gane ko sannan kuma hallo batta sanya ciwon kai batta sanya mai batta sanya ciwon kai batta sanya mai shi na Allah ce wala hum anha yunzafun dan an shata ba a zuwa a kaɗu a yi kamaye hankali ya fita a yi ka shirme kamar giyar duniya kun ga ita wannan duniya giyar ta ta tara wannan siffofi kamar haka kaga in ka shata na farko hankalin ka yana gushewa a gidan aljanna ba haka bane na biyu giyar giya dan in ka shata a nan tana tana iya sa maka amai da ciwon ciki da ciwon kai ta lahira ba haka bane kai ita wannan ta nan duniya in ka shata tana sanya ka wutsari za ga magidanci babba ya sha giya da tankiyo da komi da karabata an zo gidan giya an sha giya amma bai fita ba sai ya huta giya wata ya zo gida ma ya tauka shi eh wani kuma ga ta tana sa kashi eh wani in ya sha ta kashi zai shi eh za ga wani ya kashi sai ya kama matar shi tsami a gidan shi kaga akwai akwai matsala wannan giya khaba'is ce ta nan duniya ba shan ta amma ta lahira ita dukkan wannan abin ba ta sawa an gane ko ya Allah subhanahu wa ta'ala ya cewa وعندهم قاصرات وعندهم قاصرات الطرف عين إيه كأنهن بيض مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون Allah ce wa indahum badda giya wannan wani nau'i ne na kala ce na jin daɗi daban Allah ya zana harkar giya yau ce badda giya kuma hallo wa indahum a aljannan nan Allah ya ma 'yan aljanna arziki za su samu asira ƙarfi wasu mata wanda ba su cika kalle-kalle ba su kallon kowa sai mata sai mazansu kaga wannan ma kadai a dan a namiji mai kishi ya kamata a ce wannan mata ya kamata a same su ita ba taba kallon wani namiji ba sai kadai za ta kalla aga cewa a ce ga wata yarinya ita bata san kowa ba sai kai daya wani ma bata so ta kalla sai kai kauza ta kallo kaga wani in nawa ce sai a sayi taho to su ta aljanna su haka suke bus su kallon kowane namiji sai kai ɗaya suke kallo asira ta fara Allah ya takaita ganin su zuwa gare ka kai daya kuma i ga idanuwa dala da idan su kawai ya kamata in aka ce a lahira sakayyar ganin irin yan aljanna za ka yi kawai ka koma ka rihe ɗaki ka shiga ɗaki ka rihe kanka kai ta ibada dan a gwada ma irin yan aljanna kawai inda ka ganta ka ce da sai ka in shekara dubu za ka yi a raye a rihe kana ibada sai kai dan ka ga irin yan aljanna ni da yan aljanna tsada gare shi ido ne wanda yake in manyan idanu ne gare su haka Allah ya siffanta su ka annahunna baydun maklu ga hori kai ka ce wata zinariya ce ko lu'lu'u ce wanda yake koyayye ko kai ka ce wani kwai ne wanda yake sitirarre wanda yake koyayye in ka ɗauki kwai in ka ɗauki kwai a haka ma kaɗai in ka ɗauke shi akwai wani za ka ganshi in ka hosa shi ka hudda wannan bawa ya kaga wannan wurin za ka wani ya ƙargo a wannan wurin ba akwai wata fata in ka hudda wannan wata ya kake ganin wurin to haka Allah ke so ya siffanta ma mata aljanna iddanta wurin nata kalmi to kun ga irin wannan matan ne ake ba mu labari ake cewa suna nan wai abin da nake so mutane mu gane da ni da ku kalli ka yi tsammanin wai waɗannan mata na aljanna sai in kun je ne Allah zai halicce su kuna kallon su kamar yara na yanzu a ce na kama wannan sai ta girma kai amfani da ita ko ta zama ta ka ba haka bane suna nan suna kallon ku kuna kallon su an yi rige an yi su suna nan a ashe tekun nan na giya yana nan tekun nan na marara yana nan tekun nan na zuma yana nan duk wani abu da aka ce ma na aljanna yana nan a ajja'u iddatul lil muttaqin tuni an yi tattalin daga basu tsoron Allah ba sai an je bane ba kamar yanzu a nan wurin kaga wata yarinya alƙarrama ka yi ka bibiyar ta alka ka ba kana kana kana kama kawa zuwa ga babanta saboda ka gani mi kaga wannan abu da za gani wannan inda girman na kama kaza da kaza kaza kaza ba haka bane aljanna a aljanna gaza shi kana shirin wani abu baka more ba a gane ko kana shiga kawai yanzu yanzu nake mu labari in ba in ba inda al'asar ka mutu ka je da wannan shikenan kawai kai ka kare kawai kenan wannan lamari da Allah madaukin sarki ke mu shauki mu yi ka tuna irin wa'annan ababe don kan wa'annan na mata na duniya su kudda maka tunaninka daga ne daga wa'ansu na lahira ka san akwai kamar da daure muku wa'annan matan da ake bayanin su kaza da kaza suke ba sa kallon kowa sai majajen su ga idanu masu kyau ga yanda suke kaza da kaza akwai hali yau wanda shi ya ki tunawa da tunanin cewar bari in yi kokari don in samu wa'annan mata yanzu akwai wata ganin duniya mai jan ido ko baki ido kamar mai ya ta bige mai hankali ta hana shi sallolin dare ta hana shi ibada ta yabi uwayen shi ta hana shi komai yayi alkhairi kawai yana nan yana mata bauta ko yana nan yana mata ababen da za ta bar shi zuwa ga za ta raba shi da ubangiji shi an gane ko da giya can aka baka labarin ka wani yana nan hal yanzu bai haƙura ba dole sai ya sha wannan giya ana ce mishi ya barta ga ta girki nan tana shirin shi an bar tashin kiyama yana Allah subhanahu wata'ala yake cewa wa inda hum an ba su suna da a gidan aljanna mata waɗanda ba su kallon kowa sai majajen su yin kuma ga idanu masu kyau ka annahunna baydul maknun kai ka ce wani kwai ne wanda yake lullubabbe ko albaid wasu ka ce kai ka ce lu'lu'u ne kamar da Allah ce ka annahu lu'lu'un maknun kai ka ce wani lu'lu'u ne koyi sai Allah subhanahu wataala ya ce fa aqbala ba'dhum ala ba'd yatasaalu bismillah fa aqbala ba'dhum fa aqbala ba'dhum ala ba'd yatasaalun qala qa'ilun minhum inni kana inni kana li يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وإذا مننا لمدينون
to a nan gurin Allah yana so ku gane wani abu wata sura ce kamar wata film ce ga ta nan a gabanka kana kallon ta sun shiga gidan aljanna sun zamana saman gadaje ana hira ga yara na musamman kamar lu'lu'u suna kewaye suna ba su ruwa na giya suna sha ma'ana da duk wani kala na kayan daɗi suna morewa an gane ko to sai aka ce a ran nan 'yan aljannan nan aqbala ba'duhum ala ba'din tasa'alu sai ga su suna tattaunawa suna hira wata hira suke suna bayani game da abin da ya shafi wata duniya a aljanna kawai ga sai kuna kuna duniya kai wani yaya wa'azin nan da ake a bakin tashar ai alhamdulillah eh yaya kazan nan da aka yi yaya lokaci da aka yi kaza hira ce kawai ake irin gwagwarmaya da aka yi na addini a nan duniya wanda da su ko samu wannan aljannar shi ne za a yi ta bayani gwagwarmaya da aka yi ta yi da addini ya da muka je wa'azin nan kai katina da aka shehe mun nan aka biyo mu da gudu kai katina da aka yi kaza aka yi kaza haka za ku yi ta tunani na mi na harkar wa'azi an gane ana cikin wannan tunani ana yi wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza zancen duniya kawai shi kai wannan shaɗinin duniya aka ɗauko ana yi ala ƙa'ilun minhu daga can wani sai ya ci shi kuma a cikin aljanna kai inni kana ni kare wai ina wanan nan da muke zaune da shi mugun nan wanda yake wanda aka tagarrama da shi akan addini wanda shi yana gani ba an yi ba ma kiyama wanda yana ganin mu ɗan izala ƙarya muke ina yake yau a san a duk ɗan adam mai bin addini in a ungo kuke in a cikin gidan kake in a garin kake sai kun samu wani mutum wanda shi da cikas a tarar to a ra'iya ma sai kun gino shi ina wani mai hana musallan nan ina shugaba da aka yi wanda yake watsa al'umma ina lokaci kaza da aka yi sai an wani shi ala qa'ilun minhu inni kana li qarin akwai wani mugun mutum wanda yake nan yake hwama wagwarmaya sai mun yi mi sai mun bar addini
يقول إنك لمن المصدقين yana mana izgili a nan duniya yanzu kai ma dan izala ne kai ma dan kaza ne kai ma kaza shi yake mana wannan bayani sai ce ne أإذا متنا وكنا ترابا وإذا مننا لمدينون yana yana kore sakayya ta kiyama yana cewa in mun mutu mun zamanto kashi mun zama ƙasa mun girgije za a tada mu a mun hisabi sai ce ne قال هل أنتم مطلعون yanzu daga ƙarshe sai ‘yan uwan shi su ce to a leƙa a wuta a gani to kenan abin abin abin a nan abin da za mu gane duk ɗan aljanna yana da ikon ya leƙa wuta duk wanda yake nema ya shi duk wani mutum mujrimi a nan duniya yake jin labarin shi ba kuda yana ce ba wannan bushi ne ko wannan wane ne wanda suke ta gwagwarmaya akan addini suna ta ta hallaka al'umma ko turan tashin kiyama kai musulmi kana da dama ka ce ina bushi kawai a ce a shiga a shiga inda a shiga a leƙa ya kiran kin wuta a gani ina ki fatala فاطلع فرعه في سواء الجحيم shi wannan mushrimin da kuke nema sai in an ce a leƙa sai a leƙa shi ana leƙawa fatala sai in an leƙa sai a kan shi fi sawa da jahim gashi yana tsakiyar wutar jahannama yana shan wahala yana mutuwa قال تالله إن كنت لتردين.
قال تالله إن كدت لتردين kai nan da ka tuna wannan mutumin mugu wanda yake maka wahala yake so ya hallakar da kai sai ka ce kai kaɗan ka kusa ka hallakar da ni ka kusa ka hallakar da ni
ولولا نعمة ربي لكنت من in ba dan المهضرين Allah ya kiyaye ni ba ban bi ka ba na yi lissahi da abin da yake hudda ni da ni ma ina cikin wannan gurin da kake cikin wannan wuta Allah ke أفما نحن بميتين yanzu kawai dan aljanna sai wani tunani kuma ya zo mishi ya ce ma yan uwan shi kai mu fa akwai wani abu da a- a lahira da yake ba a duniya yake ba mu wahala za ga mutum duk jin daɗin shi akwai wata rana ɗaya da yake shara yake tsoron ta ce mutuwa duk jin daɗin ka duk wani mai jin daɗi ko mulki ko kuɗi ko ilimi ko ma menene rana ɗaya ce barazana gare ka ta ce mutuwa ita in ta zo wannan abin ya wuta ya zama tarihi mulki kana da shi daga ka mutu babu shi kuɗi kana daga shi daga ka mutu ka zama tarihi ilimi komi in dai an mutu an zama wannan to su yau sun nan cikin ni'ima sai su ce yanzu shi kenan bin mutuwa kenan daɗi ne hal abada bai da ƙarshe shi da bayanin nasu yanzu wani abu na duniya da yake musu barazana shine a yau suka gan shi ya zama ni'ima a gare su rashin shi shine mi? mutuwa afama nahnu mayyitin yanzu ba mu mutuwa shikenan an kare illa mautatan al-ula إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين sai dai wannan mutuwa da aka yi ta fari yanzu shi ne ba wata mutuwa gaskiya ne ba mutuwa kuma ban ba an mu wata azaba saboda shi dan aljanna dan wuta ne ake tsammanin wata rai in ya shiga ya gudu amma shi dan aljanna in ya riga ya shiga an kare shi da azaba an ƙare in kana so aljanna ta ko ina ka yi fama dai ka shiga a ce kana ciki an gane ko kai ka ƙare ba a hudu ka sai dai matsa ƙara wa matsayi insha Allah إن هذا لهو الفوز العظيم to kaga a ce aljanna makoma wannan babban rabo ne mai girma ga wanda ya same ta insha Allah lokacin da aka ɗauka ya ƙare daga nan za mu dakata abinda muka yi zama daidai Allah ba mu ladan shi wanda mun kuskure Allah ya gafarta mana insha Allah ya koyi shi ne karshen wannan tafsiri na wannan azumi da fatan abinda muka yi ayyuka na alkhairi cikin wannan wata Allah madaukakin sarki ya karɓa mana Allah madaukakin sarki ya sanya mu muna cikin waɗanda zai tsaya ta cikin wannan wata na Ramadan Allah madaukakin sarki ya ba mu sa'a cikin dukkan ayyukan da muka yi sallolinmu da sadakokinmu da dukkan azumin da muka yi Allah ya sanya karɓaɓɓe ne a gare mu Allah madaukakin sarki ya gafarta mana ya sanya aljannal firdaus mu ce mu muna tawassuli ga wannan ayyuka namu muna addu'a duk wasu bukatunmu na alkhairi Allah ya yi mu sanin su Allah madaukakin sarki ya biya mana duk wani mai bukata a cikin mu Allah madaukakin sarki mun yi tawassuli da ayyukan mu na alkhairi Allah ka biya mai bukatun shi waɗanda suke da matsala ta rashin lahiya muna fatan Allah madaukakin sarki ya ba su lahiya waɗanda suke sun mutu Allah madaukakin sarki ya ji kansu muna addu'a Allah madaukakin sarki ya tsawaita rayuwar mu da aikin alkhairi in mun mutu Allah madaukakin sarki ya sanya aljanna firdaus ta mu kuma mu Allah gafarta mana zunuban mu Allah madaukakin sarki ya kashe mu muna masu imani Allah ya raya mu alƙashin masu imani Allah madaukakin sarki ya tara mu tare da sahabbai da annabawa gabaki daya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته